الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar alhamis sha biyar ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam a wannan rana ta alhamis kamar yadda bayanai suka gabata bayan kammala littafin ɗau'ul musalli wanda shaihu abdullahi bunufoduwe gwandu ya rubuta muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi da littafi da ya tattara bayani akan yadda ake rama sallah da kuma wato sujuda ta sahau da wasu masailu dai da malam ya kawo a ciki da kuma fa'idodi wanda ya faɗa da kansa a farkon littafin cewa ya ɗauki babuka guda biyu a cikin lawali su ne ya waƙi shi ne babi na farko babu ƙaba'il fawa'id na biyu kuma babu sujudis sahawi wadda su ne babuka guda biyu a littafin lawali su ne shehu abdullahi ya ɗauka ya wage ya ƙaƙƙara da wasu ababe ta hanyar shuruhu da ya yi amfani da su a cikin littattafai da dama to alhamdulillah mun samu fa'idodi kwarai da gaske a cikin wannan littafin allah ta'ala ya amfanar da mu alal akal in dai mutum ya lizimci muraja'ar wannan littafi to matsaloli da yawa zai walwale su a cikin sallah a cikin sauƙi littafi ne na buƙatar a dinga bibiyarsa ba wai an gama karatu a aji ba a dinga bibiyarsa wannan kenan a to sai littafin da ya kamata mu ci gaba da shi shi da karatun sahawa yau dai littafi ne wanda ke da alaƙa da shi wancan littafin din bambancin su shi wancan waƙe ne wannan kuma ba waƙe ba ne rubutu ne zube ba ma ta fuskar maudu'i isa sun yi tarayya da juna wannan littafin sunansa سلم الهداة إلى معرفة أركان الصلاة معنى abin nan tsani ko tsanoni muna da jami'in tsani a hausa abin da ake tattakawa a hausa ma na ga tsanoni kamar abin bai shiga ba tsanuka to Allah ya taimaka to mala ya ce tsani na alhudaci wato shiryayyu zuwa ga fahimta ko zuwa ga sanin rukunan sallah wadaka littafi yana magana ne akan arkanus sala shi bambancin shi ma da dau'ul musalli shi bai takaita iya sujudu sahawi ba kawai ya yi magana akan farillan sallah rukunai mustahabbai da sunnoni da mubtila tunata da sauransu duka ya yi bayani a cikin wannan littafin saboda haka duk wani wanda yake bai shirya insha Allah ta'ala abinda yake nufi da mai shirya ma'ana mai son ya samu rahamar Allah da fuskar da'a ga Allah da kuma riko da addininsa to in ka samu wannan littafin zai zama maka tsani wanda za ka tattaka ka san hukunce-hukunce na rukunan sallah wanda ya rubuta wannan littafi a wani babban malami ne wanda da yawa mutane ba su san shi amma yana cikin manya-manyan malamai da aka yi a wannan ƙasa tamu ta sakkwato ya yi rubuce-rubuce kuma ya karantar sunansa a usman haka sunansa guda da shehu usman dan fodiyo shi ma usmanu ake kiransa sunan mahaifinsa ishaq sunan kakansa umar wanda ya shahara da cewa a shaihu ibnu ishaq ya shahara da ɗan ishaqa da ka ce sakkwato kacce malam ɗan ishaqa to magana ta ƙari magana ta ƙari in dai wanda ka tambaya yana zuwa makaranta in dai yana da alaƙa da makaranta to da ka ce ɗan ishaqa magana ta ƙari za a kai ka har kabarinsa a nan hubbari kabarinsa yana nan za a kai ka gidansa za a nuna ma jikokinsa har labirarinsa ma za a iya nuna baka a kuma ya haɗu da shehu ɗan fodiyo wajen kakansa na masirana ɗan ayyo ɗan buba ɗan baba ɗan musa jakolo sau da haka sun haɗu ta fuskar kakanni a wajen shi masirana masirana ɗaya ne daga cikin kakan shi shehu usman to saboda haka sun haɗu da shi ɗan isa haka a can sau da haka babban malami ne wanda ana siffanta shi da cewa al'alim ne sannan annihirir wanda duk wata matsala ta ilimi in ya ɗauke ta sai ya rairaye maka ita irkassan ana baiwa mai tankaɗe da rairaya gari a fidda tatacce a yi watsi da wanda ba mai kyau ba sannan al'adib adibi ne sosai sannan ya shahara sannan masanin lugani sannan masanin nahau da sarfu ne da balaga da usulul fiqi an haife shi a nan cikin garin sakkwato nan cikin garin sakkwato a shiya hubbari na an ka haife shi a ƙarshe-ƙarshen kwanakin shi ɗan fodiyo saboda haka an haife shi bai jima da rasuwa ba sai shehu ya rasu akwai wata riwaya ma daga malamai cewa ranar da shehu ya rasu a gani to shi kuma rana aka haife shi shehu na tafiya shi kuma yana taho a rasa wani babban malami mujahidi sai kuma gashi allah ya kawo wani babban malami to haka wasu ruwayoyi suka nuna sannan mahaifinsa shi isa haƙuɗin nan ɗaya daga cikin manya-manya almajiran shehu yana cikin manya-manya almajiran shehu usman ɗan fodiyo a ta riwaya ma malamai suka ce wata rana sai ya kwanta ya mafalki da ya yi wannan mafalkin sai ya je ya gaya malaminsa shehu usman mafalkin da ya ce ya kwanta sai mafalkin cewa a gidansa ya ga wata irin rijiya mai ruwa sosai kuma shi gidansa ya san ba rijiya sai ga shi mutane unguwa-unguwa daban-daban suna tahowa suna ta ɗiba ruwa suna sha ruwa masu daɗi sai shehu ya yi murmushi ya ce to ai wannan bishara ce za a haifa maka wani yaro wanda duniya za ta amfana da shi musamman nan sakkwato za ka haifi babban malin to ana nan cikin kwanaki yan kalilan sai aka haifi shi dan isa haka ne to wannan ke da haka abin da ya samu fi yawanci ba a san shi ba rubutu ne na ilimi ne eh bari mu ji kaɗan daga cikin littattafan da ya wallafa ya yi rubutu ya rubuta wani littafi mai suna fathul latif fi ilmi tasrif sarfun fathul latif fi ilmi tasrif wanda wannan littafi sharhi ne akan wani malami da wani malami ya rubuta wani bafulatani ya rubuta wani babban littafi na sarfu ana kiransa da muhammad bin salih al-fullati to ya rubuta wani littafi da ake kira murwis sadi yana nan mujalladi biyu ne waƙe ne za ka yi cewa kamar alfiya ce a ilimin sarfu to dan isa haka ya ɗauki wannan littafin ya waƙe shi littafinsa na biyu ilimin rabon gado sullamul gawamid fi ilmin fara'id sullamul gawamid fi ilmin fara'id shi waƙe ne shi ma ana samu ne kasuwa yanzu haka ina da shi sannan ya sake ɗaukar littafin kuma ya bai sharhi ya same suna da idahul gawamid fi sharhi sullami lil fara'id sharhi ne akan wancan eh an kai katima kenan malami ya yi littafi kuma ya dawo ya ba littafin sharhi to an rufe kofa ba wani mai magana sannan ya sake rubutu akan fiqihu wani littafi da ya sami suna tambihul ikhwani wa ta'limul khillani ma yajibu alal insani littafin fiqihu ne duk abin da yake da alaka da gangar jiki na ibada to ya yi bayani akan wannan littafin sannan ya rubuta diwani na waƙe mai suna alkashwal bayanu li ausafi kabiri abna'i sheikh usman shi kuma littafi ne ya rubuta akan tarjama da tarihin 'ya'yan shehu dan manya daga cikin irin su muhammadu bello irin su muhammad sa'ad irin su muhammad sambo irin su ahmadu rufai to dai ya yi bayani a kansu a cikin wannan littafin a waƙe sannan ya rubuta littafi a nahau sullamu tullabi ila ma'arifatil bina'i wal i'rabi eh tsani ga ɗalibai za su san hukuncin gini ginin kalma da kuma li'irabi ya ake li'irabi shi ma an buga duk littattafan na an buga su sannan ya sake rubutu akan abin da ya shafe wani littafi mai mahimmanci takaitacce a waƙe mu'ainu man yabhasu fi ma yuzakkaru min al-a'dha'i wa yu'annas shi kuma wasu gabbai ne cikin gabobin jikin ɗan adam kamar a ce hannu ƙafa da sauransu to akwai waɗanda yake ana iya ana iya ta'anisinsu kuma ana iya taskirinsu to su ne ya tattara sai ya waƙe su sannan ya yi rubutu a kan ilmul arut walƙafiya sunanta manzumatun fi ilmil arut ita ma tana na an buga ta ba ta da yawa sosai to wannan kaɗan daga cikin abin da wannan gingime mun malami ya rubuta sai wannan littafi namu a sullamul hudati ila ma'arifati arkanis sala sau da haka ɗaya ne daga cikin su waɗancan littattafai da ya rubuta littafi ne mai matuƙar mahimmanci wanda zai taimaki ɗalibi allah ta'ala ya saka masa da alkhairi a haife shi shekara na da dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da hudu sannan ya rasu shekara na da dubu ɗaya da ɗari takwas da sha tara allah ya gafarta masa wannan aiki da ya na alkhairi kuma allah ya biya shi amma ba karamin malami ba ne idan kana karanta littattafansa wanda da mun shiga cikin wannan littafi za ku san mai wannan magana malami sallah ce za a magana amma sai amfani da wata riga wani yare sai ka ji kamar ma baka taba sanin ma me ake kira sallah ba bar ma mu ji ko muqaddimarsa bismillahir rahmanir rahim abinda ya samu ga dan tsaye ta bayani saboda da yawa mutane ba su san shi wannan malamin ba to shi ya samu kaɗan ya sharhi kaga ba kamar shehu usman dan godiyo su shehu abdullahi suna sun ka ɓoye shi a ba na haka ba to wannan ai ba ƙarami ba ne eh to su shehu abdullahi na ga wuri ka bayyana eh Allah shi muna farawa da suna Allah mai cikakkiyar rahama mai cikakken jinkai sallallahu Allah ya dada salati ala sayyidina akan shugabanmu Muhammadin an gan shi ko annabi Muhammad wa alihi da mabiyansa wa sahbihi da sahabbansa ko wa alihi da iyalan gidansa duk ana fassarawa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama ya daɗa tsira ko aminci ya daɗa aminci tasliman aminci maf'ulun ne mutlak akan kawo shi domin taukidi ƙarfafawa alhamdulillahi rabbil alamina cikakkiyar godiya ta cancanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin halittu alhamdu kamar yadda muka sha faɗa kala biyu akwai hamdi mutlaki akwai hamdi muƙayyadi hamdi mutulaki kawai ka ce ka gode ma Allah ba don la'akari da wata ni'ima da ya maka ba hamdi muƙayyadi shine ka gode ma Allah bisa ga wata ni'ima ko wata falala da ya maka eh wassalatu wassalam salati da aminci su tabbata ala sayyidil mursalin akan shugaban manzanni wa ala alihi da mabiyansa ko wa ala alihi da iyalansa ko mabiyansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in baki daya wa radiyallahu ta'ala yarda Allah ta ƙara tabbata ko Allah shi yadda da ta'ala madaukakin sarki anis sadati tabi'ina ga wayannan da suke shugabanni at-tabi'ina mabiya sune tabi'ai kenan wal ulama'i da kuma malamai al'amilina masu aiki da abin da sun ka sani kenan banda malamai waɗanda ba su aiki da iliminsu to shehu bai musu addu'a ba shehu yana addu'a ne ga malamin da ya yi ilimi kuma yana aiki da iliminsa wal'a'immatil arba'ati haka nan yarda Allah Allah shi yarda da limaman nan guda hudu su ne al'imamu abu hanifa al'imamu malik al'imamu shafi'i al'imamu ahmad bin hanbal almujtahidina wayanda suke sun kai ga mataki na ijtihadi sun kai koli a ilimi mujtahidai ne wa muqallidihim da wayanda suka bi su sune ma'anan muqallid shine ma'anar taqalidi anan wa muqallidihim da wayanda suka bi su ila yawmiddini har zuwa ranar sakamako amma ba'du to bayan albasmala wasalsala walhamdala da sauransu faya ƙulul abdu bawa bawan nan yana faɗa alfaƙiru wanda yake talaka almuɗarru wanda yake mai cikin buƙata mai tsanani amma ha ba ga mutane ba li rahmati rabbihi algafu yana bukata ne zuwa ga samun rahamar ubangijinsa algafur wanda yake mai yawan gafara in baka san shi ba ash-shaykh ibn ishaqa shine babban malamin nan dan ishaqa to ga abin da yake cewa qadi amarani amirun haƙiƙa wani sarki jagora ya bani umarni zu sha'anin kabiri wannan sarki ma'abuci sha'ani ne babba ma'ana lamarinsa yana da girma babban mutum ne khairuhu kasirun alkhairin mai yawa ne wa amruhu kuma umarninsa khatirun yana da daraja yana da kima laisa lahu nazirun ba ya da naziri ba ya da tamka kai in baka san shi ba za ka bunu shaikhina wancan ɗan shaihin al'imamu wanda yake jagora amirul mu'minina wanda yake sarki ne ga muminai alhammamu mai yawan himma Ahmadu Rufai ada kiransa da Ahmadu Rufai ɗa ne ga Sheikh Usman ibn Fodiwi hmm? yau da yana daga cikin yayansa kuma yana daga cikin wayanda sun karike a khalifanci yana daga cikin wayanda suka rike khalifanci bayan su su Muhammadu Bello da sauransu sun gabata to shi ma ya rike wannan khilafa ta ɗan lokaci to lokacin da yana sarki ne sai ya bai wa malam umarni menene umarnin da ya bashi shine zai gaya mana algamam shi wannan ahmadu rufa'i girgiji ne na alkhairi matta'ana allahu bi ayyami allah ka ji yadda mu dadi da kwanakinsa wa tawwala umruhu wa tawwala umruhu allah ka tsawaita rayuwarsa wa amannana Allah ka amintar da mu wa iyahu da shi min kulli khatabin daga duk wani al'amari mai tsanani ha'ilin mai firgitarwa wa yassara lana Allah ya sauwake gare mu walahu da shi sarkin Ahmadu Rufai ba'd al-fara'idi bayan mun gabatar da farillai to ya sauwake muna tahsil al-fada'il eh tabbatar da mustahabi ko mustahabbai dama babba abin da ake so idan ka tsayu da bayar da farilla to sai ka roƙi Allah kuma ya sauke maka bayar da mustahabbai wasarafa annal hawa Allah ka juyar da son zuciya daga gare mu wa kulla aibin ka juyar da duk wani aibi wagilin mai kutsawa wanda ke kutsa mana ba tare da mamun sani ba shine wagilu abinda zai zo ma ya shige ka ba tare da ka shirya ba eh to irin wannan aibi Allah ka juyen mana da shi eh ka san ya hicin rai eh kawai ka waye gari dai haka kanka cikin matsala baka san sadda za ta zo ba babu wani siginan da aka yi ma to shine wagilu asalinsa akan ce rajulun wagilu ko haza rajulun wagilu shine mutumin da ana walima ba a gayyace shi ba ba a kira shi ba sai ya saɗaɗa ya ɓoye ya ta ya canya abincin mutane ya tahiya ta ta ana kiran shi wakilu a larabci wa kaffa anna Allah ya kare daga gare mu kulla aikin duk wani da baibai duk wani abu mai kange mu daga alheri Allah ka kame mu da shi wa shagilin duk wani abu mai shagaltar da mu daga aiki alheri Allah ka ije mana shi bi mannihi da baiwarsa wa karamihi da karamcinsa to ga maqulul qawli kun san can ya ce fa yaqulul abdul faqirul mubtaru li rahmati rabbihil ghafur ash-shaykh ibn ishaq to maqulul qawli sai yanzu aka kai gare shi ya ci gaba da cewa amarai to umarnin da ya bashi shine an ajma'a lahu shurutas salati sai kira ne yace malam je ka rubuta min littafi da ya kunshi sharuɗan sallah wa fara'idaha da farillanta wa sunanaha da sunnoninta wa fada'ilaha da mustahabbanta wa makruhatiha da makruhanta wa mufsadatiha da ababin da ke lalata ta wa mawadi'as sujudil qabli da wuraren da ake sujudul qabli wal ba'di da wuraren da ake sujuda ba'di wa jawabiraha da ababen da ke dora su mm ababen da ke dora sallah kai wa jawabiraha abinda in sallah dan in sallah ta samu sallah kamar ta kalle to akwai abubuwan da za a yi amfani da su sai a dora sallah fa ajabtu nan take shi yasa ya zo da fawo ban yi wani wani ba ban yi jinkiri ba nan take sai na amsa masa ila zalika zuwa ga abin da ya nema limara jautu saboda abin da na yi fata li gare ni walahu da shi min thawabi na samun lada daga Allah subhanahu wata'ala al'azimi lada wanda yake babba mai girma wal khairil amimi da alkhairi wanda yake gamamme min rabbil karimi daga mahalicci wanda yake mai karamci wali ma fi dalili na biyu kuma saboda abin da ke cikin filimtinai hannuwa minhu daga zartar da umarninsa min alwa'idi shadidi akwai narkon azaba mai tsanani saboda shugaba ne shugaba kuma musulunci ya wajabta cewa a yi masa biyayya musamman kan abin da yake akwai da'a ga Allah kaga wannan ya aiki ne na alkhairi as-sabit fil hadith wanda ya tabbata a cikin hadisi al-akidi wanda yake mai karfi man su'ila an ilmin duk wanda aka tambaya akan wani ilimi fakatamahu ya boye ilimin nan aljamahu Allah Allah zai mai linzami bilijamin min narin da linzami na wuta to saboda narkon da ke cikin wannan hadisi na in ba amsa masa ba to kamar na boye wani ilimi wanda Allah ya bani to shi yasa sai na ansa masa waja'altu na sanya wannan littafi ba'dal muqaddimati bayan mai gabatuwa ala thamaniyata abwabin na gina shi akan babi takwas wa khatimatin sannan ƙarshe bayan babuka takwas sai na zo da khatima marifi kuma na yi haka ne tafa'ulan bi abwabil janna saboda neman albarka da ainihin ƙofofin aljanna su ma tana da ƙofofi guda takwas to shi yasa na yi wannan domin in samu wannan albarka ɗin a shi ake kira alfa'alu a hausa ana kiransa da alleshi e shi hausawa ke kiransa to na yi wannan ne saboda alleshi da ainihin ƙofofin aljanna guda takwas ja'alana Allah Allah ya sanya mu mimman ya fuzu muna daga cikin wanda suke rabauta bi dukuliha da shiganta bi mannihi da baiwarsa wa karamihi da karamcinsa amina Allah ya amsa wasan maitu na samu wannan littafi suna bi sullamil hudati cewa tsani ne na masu shiriya alhudati jam'u hadi ya ce hadi shine shiryayye ko mai shiryarwa an gane yawwa saboda haka an ce hadi zai ɗauka mai shiryarwa to in mun fassara shi da cewa tsani ne ga masu shiryarwa sai ya zamo kamar malamai kenan masu da'awa ko to kamar wannan littafi tsani ne gare su wanda zai sa su san ma'arifati arkanin sallah rukunnan sallah idan mun ce tsani ne ga masu shiryar da mutane suna shiga lungu-lungu suna da'awa suna kiran mutane zuwa ga addini to wannan littafi zai taimaka musu kuma wannan haka ne inda ka karanta wannan littafi allah ya ma fatahi ka haddace shi to babu shakka za ka amfanar da mutane kwarai da gaske game da abin da ya shahi matsaloli na sallah in kuma mun ce alhudati jan muhalin aka ce kawai mai shirya to ana iya ɗaukar a wato mutumin da yake shiryayye ya shiryo akan tafarki mai kyau shine addinin musulunci yanzu akwai buƙatar ya san abubuwan da sallah ta kunsa na rukunai da makamantansu duk da waccan ma'ana ita tafi zama mai dacewa da wannan wuri ja'alahu Allah Allah ya sanya wannan littafi khalisan farantacce liwajahihi domin samun fuskarsa sa wana fa'abihil musulmi na Allah ya amfanar da musulmai da shi bi mannihi da baiwarsa wa karamihi da karamcinsa amina Allah ya amsa albabul awwal babe na farko fi shuruɗin sala zai maka bayani akan sharuɗan sallah waɗanne abubuwa ne ake buƙatar sai ka san su sannan ma sallah kake inganta albabu sani fi fara'idus salati shi kuma babe na biyu zai muna bayani akan farillan sallah albabu thalith babe na uku fi sunanin salati zai karantar da mu sunnonin sallah albabu rabi'u babe na hudu fi fadailis salati shi kuma zai karantar da mu mustahabban sallah albabu khamis babe na biyar fi makaruhatis salah shi kuma zai karantar da mu makaruhan sallah ababen da aka kyamata walbabu sadis babe na shida fi mufsidati salati ababen da ke lalata sallah in kana sallah kai ɗaya daga cikin sallah ka ta lalace albabu sabi'u babe na bakwai fi mawadhi'is sujudil qabli zai muna bayani akan wuraren da ake sujuda qabliya zaka ji ko guda nawa ne wanda a karatunmu na dawul musalli malam ya kawo mana wasu to shi malam hadda ƙari sai ya ƙara maka albabu samin babe na takwas fi mawadhi'i sujudil ba'di shi kuma zai muna bayani akan wuraren da ake sujuda ba'diyya wal khatimatu mai cikawa ita ce khatima fi ma ja game da abin da yazo na hukunce hukunce fi raka'atayil fajr wal witr zai bayani akan raka'o'i guda biyu na raka'atayil fajr da kuma witr wallahu al muwaffiqu lis sawabi Allah shi yake datar da bawa ga abin da addere wa iyahu as'al shi kadai nake roƙo husna thawabi ya bani kyakkyawan sakamako la rabba gairu babu wani Allah in ba shi ba wala ma'mula babu abin guri illa khairuhu sai alherin Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi unibu zuwa gare shi nake mayar da lamarina wa haza awanu shuru'i to wannan shine lokacin shiga littafi fil maqsudi cikin bayani akan manufa ta rubuta wannan littafi bi aunil malikil mahmudi tare da taimakon a basarakin na al mahmud abin godiya muqaddimatu to muqaddima ita za mu karanta sai mu dakata sai zama wani darasi da mun zo kai sai za mu shiga littafi da yanzu duk wannan ba shiga littafi ba to muqaddimatun ko muqaddamatun ko maqaddumatun duk ana karantawa mai gabatarwa sannan bayani ya biyo baya ilam ka sani waffaqana Allah wa iyyaka Allah shi muna ga mun katar da kai mai saurare na ila ma yuhibbuhu zuwa ga samun abin da Allah ke so wayar dahu yake yarda da shi annas salata ita sallah da kake ji ko kake gani ala salasati aka sami sallah kashi uku ce ƙaulin akwai sallah ƙauli ko sallah ƙauliya wa fi'ilin akwai sallah fi'iliya wa ma laysa bi ƙaulin wala fi'ilin akwai sallar da ba magana ba kuma ba aiki ba a ga kayi magana ba ko ba a ga kayi wani aiki ba kuma sallar ce akwai sallar da kuma magana ce kawai akwai sallar da kuma aiki ce kawai amma alqaul to sallah ta magana fa kullu ma yataharraku bihi lisan duk abin da halshi yake motsawa da shi to sunansa sallah qauliyya kattakabiri kamar kabbara takbiratul ihram da sauran kabarbari wannan magana ce ba aiki bace ana kiranta da sallah qauliyya saboda cewa kai Allahu akbar an ga harshe ya motsa wat tahmidi da cewa sami Allahu liman hamida shi ma wannan kaula sallah ce ta magana was salami da cewa assalamu alaikum sallami sallah shi ma wannan sallah ce ta magana da sauran karance-karance wa ammal fi'ilu amma sallah ta aiki fa kullu ma ya taharraku bihi jasad duk abin da jiki ke motsawa da shi amma harshe bai da bai da alaka da shi to ana kiran shi sallah ta aiki kan rukuwi kamar ruku'u aiki ne da jiki wasu juri kamar sujuda aiki ne da jiki wal julusi kamar zama shi ma aiki ne da jiki duka babu wanda ake kira magana cikinsu kuma da gangar jiki ake yinsa da sauransu wa amma ma laisa bi qaulin wala fi'lin ita kuma sallar da ba magana ba ba aiki ba fal qiblatu fuskanta al-qibla alƙiblar karan kanta da kake fuskanta ka'aba kenan ba magana bace ko ba aiki bace wal waqtu lokaci wanda kake sallah a cikin sa ba magana bane ba aiki bane wan niyyatu niyya ita ma ba magana bace ba aiki bace wal buqatu wurin da kake sallah masallaci kenan ba aiki bane ba magana bane
amma kuma cikin sallah kuma sallah ce ba wai cikin sallah ba sallah ce saboda haka sallah ta kasu kashi uku eh akwai sallah kauliya akwai sallah fi'iliya akwai sallah wadda laysat bi kauliya wa laysat bi fi'iliya na'am
intaha to wannan kashi kashin sallah ya kare sun ma'alam sannan ka sani anna aqwalas salati to ma- duk abin da yake magana ne a sallah an gane duk abin da yake magana ne a cikin sallah kullaha dukkanin sallah gaba ɗai to sunnatun maganan nan sunna ce illa salasatan in banda abu uku su kaɗai abba sunna takabiratul ihrami kabara harama ita wannan rukuni ce wa qira'atul fatiha karatun fatiha ita ma rukuni ce wassalama da sallama duk abin da ba uku din nan ba sunna ne in dai magana ne kaga ba sai an zanu masu ba ko eh kun yadda malami ne to wannan kenan saboda haka fatiha takabiratul ihram sallama su waɗannan rukunai ne amma duk sauran maganganu duk takabiratu din nan banda kabbara harama duk karatun sura eh da sauran ababe tahiya da wa duk sunnoni ne wa af'alus salati kuma kasancewa duk wani abu wanda ya shafi aiki ko ayyukan sallah kullaha gaba ɗaya to faridatun su ko farillai ne duk abin da yake ya shafi aiki ba magana ba ne inda a sallah ne to wannan abin farilla ne illa salasatan shi ma yin banda ayyuka guda uku su kaɗai abba farilla ba aiki na farko raf aliyadai daga hannuwa lokacin da inda ta kabiratul ihrami lokacin da kai kabbara harama aiki na biyu wal jalsatal wusta da zaman tsakiya na tahiya zaman farko ke shi ma kaga aiki ne wata ya muna kalilan da juyawa gefen dama kaɗan lokacin sallama to in banda waɗanda ayyuka guda uku duk wani abu wanda ya shafi aiki a sallah wajibi ne kaga wannan akasin eh sallah kauliya kenan hmm? kenan ayyuka a cikin sallah sun fi ƙarfi sama ga maganganu sama ga maganganu saboda don maganganu farillai ne in banda uku din nan daga hannu kaga aiki za ka daga hannu lokacin da za ka yi kafara harama zama na tsakiya kaga zama ne banda na ƙarshe shi farilla ne sannan kuma juyawa gefen dama lokacin da za ka sallame shi ma kaga aiki ba furta sallama ba juyawan ai aiki tunda da gangan cikin ka kai shi eh to su waɗannan sunnoni ne amma duk wani abu in dai aiki ne kuma ya riga ya maka bayanin aiki shine abin da jiki ke motsawa wajen yinsa to barilla ne sai ka je ka samu alƙalami ka ishe su akwai aiki kaza akwai aiki kaza akwai aiki kaza sun ma'alam sannan ka sani aizan kuma anna arba'atan akwai wasu abubuwa guda hudu a sallah tujzi wa an arba'atin in ka yi su sun wadatar maka daga wasu abubuwa guda hudu in an samu waɗancan hudu na farko to hudu din nan ba sai ka yi su ba wa arba'atan sannan ka sani akwai wasu abubuwa guda hudu la tujzi wa an arba'atin to su kan ba su isar maka daga barin ababe guda hudu to ga bayanin su kamar haka takabiratul ihrami yin kabbara harama tujzi wa arraf al yadayn ta isan maka daga daga hannaye guda biyu idan ka zo dama abu biyu an ka neme ka ka daga hannu sannan ka furta kalmar Allahu akbar to sai ka furta kalmar Allahu akbar amma ba ka daga hannu ba to sallar ka ta yi eh takbiratul ihram din ta isan maka daga daga hannu saboda dama daga hannun ba barilla bane bayani ya gabata an fahimci wannan wa qira'atul fatihati shi kuma karanta suratul fatiha tujzu ani surati ta isan ma daga karatun sura eh sallah kai amma kai fatiha ba kai sura ba to babu komi ko da da gangan kai in dai baka mai da ga al'ada ba to sallah ka tayi tun daga farkon sallah har karshe ba kai sura ba saboda haka liman kawai ya karanta fatiha ya ruku raka'a ta biyu ma haka ta uku ma haka ta hudu ma haka in sallah rubaiya ce da gangan ba mantuwa ya ba to sallah ta yi saboda fatihan nan da ya yi kowace raka'a to ta wadatar daga sura kowace raka'a kuma sallah ka ta yi babu wanda ya sai bata ma sallah abinda kawai an ba a yadda baka mai da shi al'ada eh kai kullum fatiha kai kake sallah da shi to wannan ya zama yuski kuma ya zama wasa da addini amma bisa ga wani dalili kila sallah ake yi sai an ka ɗauki wuta kuma akwai zafi balma nan wasu na ganin an fi sun maka takaita wadda daga cikin fikihun sallah na liman idan ana sallah aka shigo wani yanayi na takura wanda zai raba mutane daga kushu'i da ɗumanina to ya yi sauri ya takaita wannan sallah kamar da ya tabbata ga annabi yana limanci sai ya ji yaro na kuka can cikin sahun mata da ya yi niyyar ko da ya shiga sallar ya tsawaita ta amma dalilin kukan wannan yaro sai ya takaita ta amma mun sadda an ga shiga wani yanayi sannan limamai ke ƙara matsala ba saboda babu fikihu yi dai na aka yi shi ba to wannan shi ne imamu ka shigo to Allah ya taimaka saboda haka ya an ga liman bai sura ba a kyale shi amma in mantawa yayi to zai yi kabliya amma inda gangan ya bari to sallar ta yi an fahimci wannan ko wasu judu alal jabahati yin sujuda da goshi tuji zuwa hannun sujuda alal alfi ya wadatar daga barin sujuda ga hanci abinda aka so ga mai sallah in zai yi sujuda ya ɗora goshinsa da hancinsa wannan shi yake rubuce a mazahabin saboda manzo Allah ya ce ya umarce ni su jura akan gabbai guda bakwai da ya zo ga goshi sai ya nuni da goshi da hanci yayi haka ishara kan cewa duka gaba ɗaya ne to shi yasa mazhabin mu na maliki suka ce a dora goshi da hanci amma goshin shi yake tilas ya tafi ƙasa amma shi hanci musabi ne amma sauran mazahib kamar hanafiya su sun ce hanci shi an wajibi sai sun ka aka sama malikiya hanci an wajibi ba goshi ba in kai sallah hancin kai tafi ƙasa ko da goshi bai taba ba to sallah sujuda ka tayi a mazhabin hanafiya ba namu ba amma mu mazhabin mu ma aka samu su goshin shine wajibi hanci shine musahabi to in dai aka samu goshin ya tafi ƙasa ko da hanci bai taba ba to ba a ci sallar ka ba ta ba sallar ka ta yi sujuda da goshi yayi ya isan mahanci wassalamu sallama tujzi'u 'anil isharati bir ra's tana tana wadatarwa akan nuni da ainihin kai saboda wasu daga cikin malamai suka ce ana so in mutum zai sallama farko sai dai ishara da kansa assalamu alaikum to idan ka ce assalamu alaikum baka yi ishara da kai ba ya wadatar yayi wanda wasu malamai suka abin nan duk da ba a samu wani hadisi da suka ce ingantacce da ainihin ya tabbata ya tabbatar da wannan ba galibi hadisan da aka zo suka zo da wannan malamai su yi maganganu a kai to inda mutum ya yi ba a cewa ya yi laifi ko sallarsa ta ɓaci sannan in bai yi ba in dai ya furta sallabar to ta ɗauke masa to wannan su ne ababe guda hudu da suke isar maka akan wasu abubuwa guda hudu asali kowanne an neme ka ka yi shi ɗayan farilla ne ɗayan kuma musafi to in dai farillan ya samu wancan musahabin ba komai ko ba a same shi ba fa hazihi arba'atu wannan abubuwa guda hudu ne a cikin sallah tujzi'u suke isa suke wadatarwa an arba'atin daga barin wasu ababe guda hudu wa amma arba'atu su kuma abubuwan nan guda hudu allati la tujzi'u wa'anda ba su isa an arba'atin daga barin abubuwa guda hudu fa adadaduha shine kishiyoyin waɗanga da mun ka ambata eh kishiyoyin su to dan kayi su kamar dan kayi ainihin ka daga hannu amma baka ce Allahu akbar ba to daga hannun la yujizuka haka dan ka zo karatu ka karanta sura baka yi fatiha ba to sura to haka kowane za ka ɗauka kishiyarsa saboda su waɗannan musahab ƙaramci dai ka kira su musahabai ko sunnoni to yoshi sunna za ta isar a kan farilla su waɗancan abin da ya sa suka isar saboda su farillai ne to nan za mu takaita wannan shi ne mukaddima wanda ya ambata ya ce akwai mukaddima akwai babuka guda takwas sannan akwai khatima mun dawo kai tsaye za mu shiga cikin littafi insha Allah ta'ala ita ma wata magana ya yi mai ban mamaki abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yabe saboda haka littafi ne mai matukar fa'ida gaskiya malai gashi takaitacce bai da yawa amma kuma ya kunsa masa wasu bayanai na hikima da ilimi wanda ba kowane littafi za ka je ka same su ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته